الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا وتا أشرن دا أكو غواتا هدو شكرة تدبو ديا da dari hudu da talatin da biyu hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 28 ga watan uku shekara ta 2011 a lissafin turawa kuma shine ya dace da darasi na goma a cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratun nisa a yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan aya ta 31 satin da ya wuce mun tsaya ne akan aya ta talatin daidai wa man yaf'al zalika udwanan wa zulman fa sawfa nuslihi naran wa kana zalika ala Allah yasira na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما a yau cikin taimakon Allah tabaraka wata'ala da za mu fara tattaunawa akan wato manya-manyan zunubai da Allah madaukin sarki ya yi hani akan aikata su kuma ya ce duk wanda ya kiyaye su ya daina aikata waɗannan manyan zunubai to zai yafe masa wato sauran kurakuransa su ne kaba'ira da ake faɗa a larabci kaba'ir zunub ake cewa bahaushe kuma yake cewa kaba'ira to Allah ya ce in ta ji tanibu kaba'ira ma tun hauna anhu idan kuka nisanci manya-manyan zunubai da aka hana ku aikata su nukaffir ankum sayyi'atikum za mu kankare muku munanan zunubanku sauran laifuffukan ku wanda ba kaba'irai din ba wa nudkhilkum mudkhalan karima kuma za mu shigar da ku mashiga mai karamci mai girma za a shigar da ku aljanna kuna abin girmamawa kuma da mutuntawa kalmar mudkhalan kariman din ana nufin aljanna ne mashiga kyakkyawa wato ana nufin gidan aljanna malamai sun yi sabani dangane da menene kaba'irar zunubi din da Allah ya magana a nan wanda har ya ce idan mutum ya kiyaye baya aikata wannan kaba'ira din Allah zai yafe masa as-sagha'ir a nan gurin in kun lura da ayar in tanshanibu kaba'ir ma hauna anhu idan kuka daina kaba'iran da aka hana ku to kuma sai ya ce nukaffir ankum sayyi'atikum za mu kankare muku munanan ayyuka to a nan gurin wannan sayyi'at din ba sa cikin kaba'iran ne ana nufin in kun daina kaba'ira za a yafe muku saga'ir ne as-sayyi'at ana ana nufin wato saga'ir ne hadisi ya zo daga abdullahi dan umar riwayar imam al-bukhari Allah ya masa rahama yana faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-kaba'ir al-ishraku billah kaba'ir zunubi shine yin shirka da Allah babu zunubin da yafi shirka ko akwai babu sai kuma uququl walidain saba wa iyaye da cutar da su na uku qatlun nafs kisan kai kisan rai na hudu alyaminul ghamus rantsuwa mai nutsarwa mutum ya ce wallahi tallahi billahi azim la ilaha illa huwa abu kaza kaza ne kuma ƙarya yake to wannan akwai nauyi kwarai da gaske to waɗannan a wannan hadisi na bukhari su ne alkaba'ir shirka rusau kenan sai kuma saba wa iyaye to idan kuka daina waɗannan ayyukan insha Allah sauran ƙananan zunubi kuma za a yafe mu a wata riwayar ta Abdurrahman ibn Abi Bakar ta Allah ya kara masa yadda shi ma riwayar Imam al-Bukhari ne da Muslim yace annabi ya ce a ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir kuna so in ba ku labari akan mafi girman zunubi sau uku ya gaya musu suka ce eh ya manzan Allah muna so annabi ya ce al-ishraku billahi azza wa jal hada Allah da wani mai girma da daukaka hukukul walidain da sabawa iyaye kaga wannan hadisin da wancan sun yi kama to an samu ƙari shi a wannan riwayar ta bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake shingide yake a haka yake gaya musu da ya faɗi guda biyan zai faɗi na ukun sai ya tashi ya zauna dirshan ya zauna dirshan sai ya ce alawa qawlu zur ku saurara da ƙarya shaidar zur yana cikin manya-manyan zunubai kaba'irar zunubi ƙarya shaidar zur ce sannan kuma ita kanta shaidar zur ɗin ita ma ƙarya ce ai me shaidar zur abinda baka nan a tambaye ka kace kana nan da kai aka yi ka je ka ba da shaida akan abinda baka sani ba lauyanci kenan na ƙarya akwai lauyoyin da suke cin abinci akan wannan su kare kes na ƙarya ba wai su kare na gaskiya ba wannan kare na gaskiya yana da kyau yana da asali ko kuma a dauke ka shaidar ƙarya kamar yadda yanzu a wasu kotunan mu ake yi mutum zai zo ya zauna ba da sana'ar komai kawai jira yake idan wani ya kawo kes an ce je kawo shaidu sai shi a dauke shi ya ba da shaida a biya shi je sai kashin miya ya kai gida da shaidar zur da ita yake ci an yi magana an ce a daina sun ce wai hanyar neman abincinsu ne a samu muna da mai da hankali akan hanyar neman abinci kana yi wa mutum magana sai ce abinci dama shi ya kawo shi duniya manzo Allah bai gushe ba yana ta maimaitawa fa ma zalim kadiruha yana wa shahadati zur wa shahadati zur da shaidar zur hatta kulna laitahu sakat har sai da muka ce ina ma da ya shiru ya isa haka Allah ya mana afuwa a wata riwayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya yi tambayarsa aka yi menene zunubin da ya fi kowanne girma annabi ya ce an taji ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka babban zunubi yanzu na fa'in uwa muna bayani ne akan kaba'ira ko da wanda zai tambaye ka menene kaba'ira misalin kaba'ira su ne waɗannan da muke tattaunawa a kai wanzu Allah ce ka sanya wa Allah kishiya alhalin shi ya halicce ka kana roƙon Allah kana roƙon wani Allah kana neman taimakon Allah kana neman taimakon wani Allah kana ganin Allah shi ke azurtawa kuma wani sama yana azurtawa wannan yana cikin kaba'iran zunubai manya-manya mai tambaya ya ce ya manzo Allah sannan bayan wannan kuma sai me ƙarin bayani shine kun ga wannan shirka din nan fa kuke je ana faɗa fa ba ƙaramin abu bane duk wanda yake aikata shirka fa ai ka kafiri ne mushriki ne sallar sa ba ta da amfani azumin sa ba da amfani yanzu masu zuwa suna bautawa kabarurka din nan duk shirka kabari amma yau kun ga a garin nan har biki ake akan bautar kabari biki gwamnati ta ware musu miliyoyi ta ba su taimako su je su yi shirka su bauta wa kabari a tsuguna a yi ta roƙon matattu kuma ƙur'ani ya faɗa haramun ne قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون duk wannan ayoyin suna magana ne akan kiran wani Allah yanzu wanda yake kwanci a kabari wani Allah ne ko ba wani Allah ba ne to to waɗannan mutanen kuma suna roƙonsu ko ba sa roƙonsu suna roƙonsu kuma abin tausayi abin kuka shine da jagorancin wai wasu malamai su ne malamai a garin su ne aka yadda su malamai ne a ji a tsugunar da mutane su yi ta roƙon kabari ma wanda shi wanda yake kwanci a cikin kabarin nan baka san halin da yake ciki ba in akwai kabarin da ya kamata a kira shi kabarin annabi ne sallallahu alaihi wasallam to shi ma ya ce kada a rike kabarin sa idi gurin bauta da za a rinka yi shekara shekara ko lokaci lokaci manzan Allah kansa ba a roƙon kabarinsa to al'umma ce ana rayuwa da ita jahilcin ta shi yafi ilimin ta yawa masu zuwa karatun a cikin al'ummar su suka fi karanci wani tun da yake a rayuwarsa bayi da inda yake zuwa ana wayar masa da kai a addini bayi da shi amma in Allah sa da in shekara ta kai lokacin wannan bikin za shi aga kana bin malami kana ta masa bauta ba abin da ya kare ka da shi baka da littafi guda ɗaya da malamin ya sa maka ya koya ma shi daga farko har ƙarshe ina jin in malami malami ne ya kamata ana benefitin da shi ko ba ka bane bai haddatar da kai qur'ani ba bai koya ma tauhidi ba bai koya ma aqida ba mai kwan ya hada ka da Allah ya dora ka akan hanyar Allah amma kullun yana dora ka ne akan hanyar da zaka yi masa bauta shi kullun karatun ku ya kare akan karamatul auliya'i bayani akan karamomin waliyai kullun a girmama bayan Allah a mutunta bayan Allah a tsare darajarsu ai wani waliyi ne ma cikin karamarsa Allah ya bashi shi kan bayi da matsala in ya ga dama daga nan gurin sai tafi maka yiwo sallah ya dawo mutane su ta kuka saboda an gaya musu karamar wani malami da haka ake ta jan mutane a yi kiɗa a yi rawa a yi waƙa a ƙi a yi sallah akan lokaci wani a wannan ranar duka sallolin hadisi yake sai ya dawo gida yake a ta taka kabarukan ma da annabi ma ce kar a taka kabarin talakawa kam za su sha taku ranar haka ne tattake su ake yi kuma ku je ku karanta me aka faɗa dangane da hukuncin taka kabari taka kabari ku je ku karanta me aka faɗa tunda na manyan ake haba ba ha karami ake yi kaburukan manya ake zuwa roƙa wani kabarin ma wallahi wallahi gaibu ne ba a san waye a ciki ba kurin in ya ci sa'a za a girmama shi kurin sai a kewaye shi a ce ai wannan ai wannan wane wannan wali mai kacau kacau kenan haka ne mana akwai mai wali mai yan tsakuwa shi kuma tsakuwa ne akan kabarinsa wali mai mageduwa wali mai kadanya wali mai giginya wali mai darbejiya wali mai aduwa ga sun dai kala-kala waliyai wali mai tumfafiya shi kuma tumfafiya ne akan kabarinsa haka ne gaya mana ake su da kan suke faɗa yanzu ko a nan gadon kaya a nan gadon kaya wajen fc din nan akwai wani kabari yana nan na wani wali ne wai wali mai addu'a shi sunan shi ko gobe ka je kusa da fc yana nan an kewaye shi haka babban wuri an kewaye shi an yi shimfiɗa in ka ga dama kai sallah a gurin ka dama ka je ka yi addu'a ka nema shi kuma malam wato addu'a ce a tsakiyar kabarin ta danne shi haka ne mana ko ba ka bane haka ne kuma yanzu in wali ne tsakani da Allah sai addu'a ta zo ta danne shi shikenan aka samu masa wali mai addu'a ka je ka gani to suna nan ɗaiɗaiku ɗaiɗaiku ɗaiɗaiku bautar kabari ya yi yawa bautar kabari ya yi yawa mutum da suna da baki suna da surutu a gari kurin ai ta burin burin sai a dauka kuma haka ne daidai ne ana halakar da bayan Allah talakawa miskinai ni na san wannan abu in addini ne kuma kun sani in addini ne ya kamata koda koda a tarihi a ruwaito mana me yasa a duk duniya ba inda ake wannan din sai nan ha kuma ya kamata a ce an ruwaito mana a littafi yanzu akwai makabartar da tafi ta baki'a duk sahabban nan anan suke kwance su Aisha matan annabin nan duka anan suke a kwance me yasa ba a wannan bikin in dai addini ne kuke yi kuma me yasa ba a gan shi a littafi ba to wannan shi ke gaskata abinda kullum muke gaya mutane su yan bid'a addinin su ba a littafi yake ba kitabun ra'asi ne da ka kawai malami da ya zama mahamshakin malami yana tara kayan rawani da dogayen carbuna sai ya sa mutane su yi ta abin da ya ga dama kawai to wannan shine bambancin tafiyar sunna da bid'a kwarai kuwa suna dole ko malantar mutum sai ya faɗa a littafi ba a nan ko hadisi malami ya jawo ba abin nan ba sai ka ji ana cewa ai hadisin bai inganta ba sai an yi karatu dole a littafi dan amana ne ka karanta ka gaya musu kar ka je ka kirkiro kai ka gaya mutane to wannan abin da ake babu shi a littafi addini da kiɗa addini da waka addini da rawa billahi azim wallahi wannan shekarar ma abin da aka yi wato kullun shekara wato shedan ai shedan ba kyau yanzu fa da irin irin irin kayan disco din nan na masu tallan indomi da da masu da omo da masu da taliya da masu irin katon speakers da ake dora akan mota irin wanda yan siyasa masu kamfen suke suke sa wake-wake fa yanzu fa da shi ake shi za a zo a sa a ta kiɗa mala kaga ƙarfi mala suna ta ɗiban rawa to ka san su samari sai da rawa duk inda aka ce za a yi kiɗa za a yi rawa wallahi za a ɗebi samari kuma ai wayo ne da su fa saboda sun lura cewa mu yawanci samarin nan namu ba sa zuwa gurin karatun addini ba wayewa babu wayewa wayewar yaran mu in ana ihun siyasa ne suke da wayewa kaga zan o o shine wayewar su amma wayewa ta addini babu da haka kowane tarkace in yazo diban su zai da haka yanzu sai a zo a ta sa kida ana duk inda aka sa za a sa kida to za ga an haɗu to sai suka gaba da sai amfani da wannan shedan ya musu wannan tunanin sai suke sa kada kada kuma ma mutum bai tambayi kanshi ba kuma wallahi malam abun mamaki har a titi za a zo a tsaya a kashe titi malam a tsaya fa a yi cashiya har cewa ake cashiya rawa sosai in ga maza a ɗiba ka more kuma shi ma da sunan addini ga damfara ku koya mutane shirka kuma ku sa su ku damfare su yanzu bayan wannan halakar da aka yi mutane kuma an ɗebe su an kai su kuma ana ta sayar musu gashin annabi gashi wai gashin manzon Allah an ji an ɗebo su laraba kurin madan fara yan 419 an ji an ajiye su a wani hotel suna ɗiban ac suna cin kaji abin su an kalli su a kwance ko kuna shan wahala zafin rana ku je ku nemo ɗan abin da za ku ci masara ku je ku kai wa ƙarfin banza wai su ba ku wai gashin annabi su kuma ai daga ina suke su kuma waɗannan mutanen ni wato ni da a tsammani na da ake cewa kanawa kanawa kaji ko ni a tunani na a iya fahimta ta fa ban sani ba ni a fahimta ta gani nake ya kamata a ce sun fi karfin ayi musu irin wannan walawalar ba kano ne na hakika ba ni a fahimta ta iya dai birnin ta ina ce in ka zo kano birni ne muna zuwa ko wa'azi kauye ko da'awa ko wani wuri in aka gan mu aka ga lambar motar mu Kano sai ka da ana kanawa ana sha'awa kanawa wato irin ana sha'awar ka daga Kano kake to ya za ku bari a zo a zo a zo a zo cikin birnin taka a zo ana muku wannan wannan wannan fa wannan wannan damfara na'am to wallahi mutane ku waye da addini ba abin da zai wayar muku da kai irin addini ku kulla alaka da malaman sunna da za su gaya muku gaskiya ba don suna tunanin me yake hannunku ba ba suna tunanin me kuke da shi me za ku ba su ba ba su san ku ba amma wannan ci da addini ya yi yawa wallahi za ka yi kuka in ka ga yadda ake halakar da mutane su taho malam za ga kamar gani suke kamar aljanna za su Allah gyara mana halin kiran wani Allah shirka ne wannan ban Allah yake cewa sai mai kuma cikin manya-manyan zunubai sai ce an taqtula waladaka khashyata an yat'ama ma'ak ka kashe ɗanka ku kula da wannan ka kashe ɗanka don jin tsoron kar ya ci abinci tare da kai dan family planning kenan family planning ba abinci ba aiki sana'a babu makaranta babu yara sun yawa sai mutum in matarsa ta yi ciki ya je a katse cikin a zubar da shi kisan kai ne ko ya je a sa a ɗaure mahaifar matar a hana ta haihuwa ko ta cin mutuncinsa saboda tana yawan ɗaukan ciki wala taqtulu auladakum min imlaq Allah ce kada ku kashe ‘ya'yanku saboda talauci a wata ayar wala taqtulu auladakum khashyata imlaq kar ku kashe ‘ya'yanku don jin tsoron talauci ka san me bambancin ayoyin akwai bambanci min imlaq kada ku kashe ‘ya'yanku saboda talaucin da kuke ciki yanzu kada ku ki aihuwa wai saboda kuna cikin talauci khashyata imlaq kada ku hana matan ku haihuwa saboda kuna jin tsoron nan gaba talauci zai same ku nahnu narzuquhum wa iyyakum mu muke arzuta su su ƴaƴan da ku arzikin ƴaƴanka daban da naka daban a wata ayat nahnu narzuqukum wa iyyahum mu muke arzuta ku ku da su Allah ya riga ya gama to amma yanzu gashi nan dai Allah ya sauke da yawa mata sai sun dauki ciki a zubar saboda ba a so su haihu ko kuma mutum abin nan yana yin aure sai je ya sa a ta dirka mata allura ita matar kar ta haihu shi so yake ya dan kole tukunna gaskiya an gaya muku yanzu yaya gudun sa ake gaskiya ita ce magana ta gaskiya haihuwa ba yanzu gudun ta ake gaskiya da mazan da matan sai dai kaɗan daga cikin waɗanda Allah bai ba su ba wanda ba su sami haihuwar ba su suke so gudun ta ake ba don komai ba kuma saboda an sa mana yahudanci a cikin zukatan mu to matan mu ko awo suka je sun taru inda ake tara su akwai matan da ake turowa ƙungiyar family planning suna zuwa suna campaign din su kina nan ba ki da aiki sai haihuwa ba rai mun ganki anan yanzu ba duma za ki sake dawowa ki je ki karshi rayuwarki kin haihu ciki da goyo kaza kaza kaza kaza kaza sai ta lalata abin wallahi nake ga muku yanzu akwai matan da da yawa mazajen su ba su sani ba suke yin planning din to an wulakanta su in sun zo haihuwa ma an wulakanta su akwai asibitin da wata dajiya tana haihuwa mai karban haihuwar ta same ta ta dirka mata dundu tana ihun nakuda tana kuka ta daka ta kin banza aiki mafi nan za ki mana ihu lokacin da kika da kina kaza kaza muna ina sai Allah gida ta daddoke ta ita ku tana naƙuda ya za ta yi ki yi ki gama nan baɗi za ki sake dawa baɗi sai kin dawa nan gurin haihuwa haka kuke kamar agwagi kai a kaza kaza kaza haka suke gaya matan mu in sun je asibiti amma wannan karatun nawa da Allah in mataka tana zuwa au wani asibiti cikin manyan asibitoci na akan wani muke anan ba inugu ba ba wani ce ba ba ba a kura ba ba ikiti ba a Kano nake faɗa a Kano ana musu ko ba musu duk a ku tambayi matan ku tambayi matan ku campaign ake musu ba aiki makarantu sun yi wahala kaza kaza kaza a daina haihuwa kuma Allah ya damu da beraye da gafiyoyi ba wallahi tallahi Allah bai zalunce mu ba kuma Allah bai hana mu abin da za mu ci mu sha ba wallahi macuta muka samu alkawarin Allah ba zai halicci bayi mutum miliyan ba ya ba su abincin mutum dubu ɗari bakwai Allah baya wannan in Allah ya soya da in dai ya halicci mutum miliyan to ku zai ba su abincin sama da miliyan ɗin sai dai wani ya cuci wani muna da kuɗin da za a iya yin noma a ciyar da Kano state kaɗai ta isa ta ciyar da Najeriya wallahi dam dam da muke da su a Kano fili na daji da muke da shi a Kano inda za a mutunta noman Kano state kaɗai a taimaki manoma su yi noma za su ciyar da Kano za su ciyar da duk jihohin Najeriya ba ni na faɗi wannan ba mutanen da suka san harkar noma su suka faɗi wannan kai barin takaice ma dai na takaice ma wasu ma cewa suka afirka ma za a iya ciyar da ita dajin da yake kano state kadai inda za a noma shi a maintain ɗinsa kun san noma fa ba a daina shi da rani ana yi da damana ma ana yi idan damana ta kare akwai abin da za a noma da rani amma ba a yi da haka ba laifin ubangiji ba ne makaranta an kashe ta waya kashe makarantar ma'aikatan jami'an shugabannin jagororin su suka kashe makarantu an ki a gyara makarantu an ki a gina makarantu sun yi kaɗan sun yi matsi yanzu makarantun gwamnati yaran za su kamar 'ya'yan awaki oba ƙarfe tara za ba malamin da ya shiga babu wadataccen albashi shi kansa malamin sakandaren za shi kamar daga kabari ya fito wallahi tallahi talauci babu rigar kirki kana zuwa kana yin calculation din yaron ma ya rena ka saboda rigar ka bata da kyau malami ya zo bai ci komai ba wallahi akwai malamin da ya zo yana yana aji yana karantarwa yana karanta yana yana hamma yunwa yana haka yara suna ta dariya yana bude baki yana hamma bai ci abinci ba wai wannan wannan yana musu wai bayani ne yana musu bayani kurin yara sun fashe dariya a kana maka Allah bai ci bai ci abinci ba ba nan ake zo ana bin su da bunan shinkafa ana auna musu kwano kwano ko malamin makarantar babu kana nan kana zaune kayi shekara ashirin kana karantawa a sakandare wani yaro a unguwar ku kullum zai samu kansila kansila zai samu da takardar ƙarya a wata biyu uku hudu ya samu albashinka na shekara ashirin akwai adalci a ciki wani ya zo takardar ta diploma ta karya ya samu ciyaman local government ya tara wajen miliyan 100 kai kuma ka shekara wajen 30 kana neman kai ritaya har yanzu babur ɗin da za ka hau ya gagare ka kullum yana caba sun cinye ma kuɗi an kashe ilimi ko ba gaba ne babu wani abu suitable a najeriya babu shi kuma duk ba 'ya'yansu a makarantun gwamnati babu ko akwai 'ya'yansu babu in ana so a gyara karatu kaji ko in ana so a gyara makarantun nan sarkin kano ya sa 'ya'yansa a makarantun gwamnati gwamnan kano ya sa 'ya'yansa a makarantun gwamnati duk daraktoci dinnan da kwamishinonin ilimi da chairman na local government da wasu masu special appointment a abuja ko a mai su ɗebo 'ya'yansu zuba su a makarantun gwamnati kar su sa a private ku gani in ba gyara ba za su gyaru ko ba za su gyaru ba kurin ba wannan magana banza ce fa ake ana bata lokaci to ya za su gyara muku yayan su ba sa nan to bari in takaice muku akwai wanda ɗansa naziri school ma ba a najeriya yi ba naziri naziri waje tura shi saboda ya samu kuɗin kamama kuɗin talakawa sun zaɓe shi shikenan talakawan da ba su da yanci ba san me suke yi ba dauke shi ku tura shi ya gina kansa ya kashe kuku Allah gyara wana kisan kai ko kisan da don kada mutum yana jin tsoron talauci yana cikin kaba'irin zunub manya-manyan zunubi to akwai na hudu shi ma wanda wancan hadisin bai faɗa ba manzo Allah ke cewa ka yi zina da matar makocinka makocinka abokinka ka yi zina da matashi ya baka amana ka ci amana to duk wannan yana cikin ka ba'iran zunubai idan kuka daina wannan da su sihiri dina cikin ka ba'iran zunubi kisan kai dina cikin ka ba'iran zunubi cin riba mu'amala da riba ba da kuɗi da riba ruwa kenan yana ciki cin dukiyar maraya yana ciki Allah ya haɗa ka da marayu ka yi rubda ciki akan dukiyarsu yana ciki juya baya ranar yaƙi ko jihadi yana ciki ƙazafi wa mace katangantacciya killatacciyar mace mumina saliha duk yana ciki hadisin imam bukhari zagin iyaye kaba'ira ne mutum ya zagi baban shi manzo Allah ce min al-kaba'ir an yasubba ar-rajul walidai yana cikin kaba'irar zanubi mutum ya zagi baban shi ko iyayensa suka ce yaya za a yi mutum ya zagi iyayensa sai ce shi din zai je ya zagi wani wani kuma sai ya zagi uban shi har kurin ka je ka zagi wani wani kuma shi ma tukukuyo ta sa shar din ya liƙa wa naka tsohon ka zagi tsohuwarsa shi ma zagi tsohuwarka duk yana cikin kaba'irar zanubi wasu malaman suka ce dukkan zunubin da Allah tabaraka ta'ala ya rufe da cewa in mutum ya aikata shi zai sa shi a wuta ko kuma ya yi fushi da shi ko ya la'ance shi duk yana cikin kaba'ira to Allah ya kiyaye mu to in kun daina waɗannan za a za a kankare muku yan ƙananan ƙananan zunubai waɗanda ba su ba Allah zai muku afwa sagair kenan waɗanda ba waɗannan ba su ne sagair to sai Allah ya ce mai
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما
kaga cikin hikimar ubangiji abinda ake faɗa malamai suke faɗa shine kaga waɗannan kaba'irai da muka lissafa su fa Allah baya yafe su sai an yi istighfari an an fito karara an tuba akan su kun ji wannan kaba'irar zunubi Allah baya yafe ta sai ka fito ka ce ka daina amma ƙananan zunubi waɗanda ba wannan ba Allah yana yafewa kamar yanzu kaga salloli biyar dinnan suna yafe ƙananan zunubai الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر الله يتسلوا لي من ذا الله يتسلوا لي بير خمس صلوات abin da ke tsakaninsu da sallar juma'a daga wannan juma'a zuwa wata juma'a juma'an nan da kake gani akwai albarka juma'a tana kankare zunubi malam daga wannan juma'ar zuwa wannan juma'ar za a yafe ma zunubanka wa ramadanu ila ramadan daga ramadan zuwa ramadan wanda ya azin wata ramadan ya ƙara yi zuwa wani ramadan din mukaffiratun lima bainahun waɗannan duk suna kankare abin da ke tsakanin su hadisi imam muslim ne to amma annabi yace idza shtuni batil kaba'ir zaka samu wannan falala ne in ka nisanci manya manyan zunuban nan ya zaman to baka yi kai kokari ka kubuta baka shirka baka sihiri baka tsafi baka kisan kai baka ƙarya baka baka baka kazafi baka ka- wane ne duk wani abin da muka lissafa in dai ka daina waɗannan to sallolinka duk suna yafin masarar zunubanka gaba ɗaya kun bayanci wannan to Allah ya mana afuwa to sai Allah ya ya yanke mana wani bayani kuma akan wani abin da ke faruwa tsakanin mutane yau da gobe yana faruwa tunda a cikin sahabbai ma ya faru shine ni in buraci abin da ke tattare da kai in ce ni ma ni ma Allah ya bani abin da Allah ya baka an gane ko ta ta babin hasada ko kuma ni in ga cewa dan me yasa Allah yayi maka kaza ni bai mun ba me yasa Allah ya baka gidaje ni ya banni a gidan haya me yasa Allah ya baka keke ni kuma ya banni ina tafiya a kafa me yasa Allah ya baka albashin dubu talatin ni kuma ya banni da na dubu bakwai da dari biyar me yasa Allah ya- ya maka kaza ya baka mulki ni kuma bai bani ba me yasa Allah ya baka mata kaza ni kuma Allah ya bani mata mai kaza kamar dai mutum ya ta hankoro yana burin Allah ya bashi shi ma kamar dai yana jin kamar an tauye masa wani hakkinsa da ba a bashi abin da aka ba wani ba wannan wani datti ne wata kazanta ce da ke gudana a cikin zukatan mutane shine Allah ya ce wala tatamannau ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd kada ku rinka burin abinda Allah ya fifita sashen ku da sashi akai ummu salama take cewa ya rasulullah dalilin saukar ayar kamar yadda malamai suke faɗa mujahid ya faɗa ummu salama ta ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama maza suna yin yaƙi mu ba ma yaƙi sannan kuma walahum da'ifu malana min almiras kuma an ba su ninkin mu akan gado su za su je yaƙi su samo ganima ku lura da abu za su je yaƙi su samo ganima mu ɗin ba ma zuwa yaƙi ballantana mu samu ganima sannan kuma idan an zo rabon gado su suna da ninkinmu rijalu a wannan wannan wannan lizzakari mislu hazzil unsayain namiji yana da rabon mata guda biyu ta ce falau kunna rijalan gazauna ya manzan Allah mu ma da maza ne fada mun yaki kama gazau kama yadda suka yaki kuma wa akhadna min almirasi mithla ma akhadhu kuma mu da mun dauki irin abin da suka dauka na gado kawai sai Allah ya ce wala tatamannau ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd ku daina buri kuna hankoran samun abin da Allah ya fifita sashen ku akan sashi kun ji wannan wasu malaman suka ce yayin da Allah ya sanya rabon gado namiji yana da rabon mace guda biyu sai mata suka ce mu muka fi cancanta a yi mana ƙari sama da maza kamar suka ɗan yi zanga-zanga kenan suka nuna ya za a ce za a ba maza kaso biyu mu abin nan yan yancin mata kenan women rights mu muka fi cancanta na hannu a haƙƙu wa ahwaju ila ziyadati min rijali mu muka fi cancanta a yi mana ƙari sama da maza suka ce li'anna du'afa wa hum aqwiya wa hum aqwa mu masu rauni ne su kuma maza suna da ƙarfi wa aqdar ala talabil ma'ash kuma su maza su suka fi damar su je su nemo abinci kun ji hujjojin su ko haka ne yanda suka faɗa haka ne shine Allah ya saukar da wala tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd ku daina buratar abinda Allah ya fifita sashen ku da sashi akai kar ku yi wannan للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن lalle maza suna da rabo cikin abin da suka aikata na lada walin nisa'i nasibun min maktasabin mata ma suna da nasu abin da ake nufi anan annan nisa'a war rijala fil ajri sawa in kun lura da adalcin ubangiji wannan fa akan abin duniya ne amma ba a ce in mace ta yi aikin lada namiji ya yi aikin lada shi namiji za a ninka masa lada sama da na mace ba ko an faɗi haka to ma'anar ayar idan namiji ya yi aikin lada za a ba shi lada haka ita ma mace in ta yi aikin lada za a ba ta lada ba tare da an tauye mata ba kaga kenan ba a yi muku wani abin da za a samu fifiko akan ku a kiyama ba ko ka taba jin wani nasi ya faɗa cewa a lahira maza sun fi mata a'a inna akramakum indallahi atqakum Allah baya tauye aikin dukkan wanda ya aiki cikin maza ko mata da haka ashe babu wani abun zargi anan babu wani abun zargi kuma kowa idan yake kyawun aiki ana ninka masa goma da mazan da mata kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita maza akan mata a duniya saboda dalilai da dama inda mata za su yi adalci wa kansu don Allah wa alhalu na nemowa da samarwa da ginawa waye yake eh namiji ke ba mace bagatan da aka miki cewa ke zauna a gida ya ciyar da ke da safe da rana da daddare in ba ki da lafiya ya kai ki asibiti kudin kitson ki ma sai ya biya miki ya dauki nauyin ki ya dauki nauyin ƴaƴan ki ya dauki nauyin bukatun ki kina zaune kurin yi miki za a yi a nan a cikin ku duk yawan ku nan da wanda za su je mu nan gaba daga nan zuwa shekaru aru aru wane ne ya isa ya ce baya baya taimakawa matarsa to zamanta a gidanka ma ya taimako ne to irin wannan abubuwan Allah ya duba ya fifita mazan akan mata tunda kuma kun fada su suke da wahalar su je su nemo abinci ta shi ya kamata an zo babin taimako a taimaka musu da haka Allah ya fifita maza akan mata ne ba akan bangaren gado ba wai don haka kawai don ba a san jinsin mata ba idan mata suka je suka yi jihadi ai suka yi aikin bin miji shi ma jihadi ne gare su sallah a gidanta jihadi ne ilimi da za ta ilmantar jihadi ne Allah zai ba ta lada ba wanda Allah zai tauye masa abin da ya yi was'alullaha min fadlihi ku roki Allah da ya baku daga daga falalarsa a wata kira'ar wasalullaha kira'ar Hamza wal Kisai mai kon was'alullaha wasalullaha duk ma'ana ɗaya ne ku tambayi ubangiji ku roki Allah tabaraka wa ta'ala daga falalarsa Allah ya hana guri da hankoran mutum ya rinka buratan cewa dole abin da aka yi wani sai an masa don wannan shine yake kawo hasada kuma dama abin da ake nufi da hasada shine an yi tamanna zawalan ni'ma ala sahibihi mutum ya rinka burin wata ni'ima da Allah ya wa dan uwansa Allah ya kautar da ita ya bashi kaga dan uwanka ya gina sabon gida kana zuwa sai ka ji bakin ciki sai ka ji zuciyarka ta karya ka ji a ranka ina ma da ina ma da a ce wannan gidan ba nasa bane naka ne kaga dan uwanka ya sai mota yana hawa yana wucewa sai ka ji ba daɗi ina ma da Allah sa wannan motar taka ce shi ya rasa kai ka samu dan uwanka ya samu mulki sai ka ji a ranka ina ma da ba shi yake da wannan babba ba shi bane kai ne dan uwanka ya samu wani abu na ci gaba ko fasaha da basira na ilimi kai burin Allah ya raba shi da shi ya baka wannan shine hasada kuma sada nan cuta ce datti ne haramun ne don me za ka yi burin kai abin da Allah ya ba shi ya ba wani kai ya- ya ya kwace ya baka kai shi yasa ake samun mutum dan uwansa ya samu aiki ya je ya bi diddigi wurin aikin sai ya sa an kore shi haka kawai saboda baya san shi ko ga duk abin da dan uwansa dan uwansa ya samu na alheri an zo ana ba labari ce kai da Allah kai kai wani dai kai kai dai ka ganshi kawai a wani ka masa fatan alkhairi mana kai ya kai ka san ta yadda ya samu kuɗin ya sai wannan tunda baka san hanyar da ya samu ba kai masa fatan alheri to hasada da titi kazanta ce haramun ne kuma to akwai wani abin da ake ce da shi ghibta shi wannan ya halatta farar hasada kaga wani Allah ya bashi kuɗi yana aikin alheri sai ka ce kash ina ma da Allah ya bani kuɗi irin na wani ni ma ne aiki irin na wani kaga anan ba kayi burin abin da Allah ya bashi ya kwace ne baka ba wannan ya halatta kaga wani Allah ya bashi ilimi yana da'awa yana karantarwa ka ce ina ma Allah ya baka karatu irin na wani kai ma kai aiki irin na wani wannan abu ne mai kyau wannan ghibta ake ce da shi wannan farar hasana ce ta halatta Allah ya baka kai ma kai aiki irin na wani amma Allah ya kwace na wani kai ya baka fi sabilillahi ai ba a kyauta ba to wannan shine ake ce da shi hasada kuma kun san abin da malamai suka ce kun san abin da malamai suka ce kowane dan adam da ka sani yana da hasada a zuciyarsa kowa sai dai imani karfin imani shine ke danne hasada ya hana tasiri kamar misalin akwai cuta a jikin mutum amma garkuwar jikin mutum tana da karfi da za ta hana wannan cutar tasiri to kowa da ka sani akwai hasada a cikin zuciyarsa amma me yake hana ta ta yi aiki karfin imani kenan me zai kore hasada a zuciyarka imani idan ka ga mutum Allah ya cire masa hasada a cikin zuciyarsa to ka shaide shi da imani ka shaide shi da imani ka shaide shi da imani kuma hasada malam ciwo ne ciwo ne ga wanda yake yin ta ciwo ne ga wanda ake yi masa yanzu wanda yake da ciwon hasada malam to kullum bai da nutsuwa kullum yana da wani damuwa a nan a cikin kirjinsa saboda kullum in ya fita zai ga wani ya ci gaba shi bai ci gaba ba bakin ciki sai ya ce shi sannan da ya tuno wani abokinsa Allah ya masa wani budi to sai abin ya ta kullatarsa zai sama ciwon zuciya zai sama hawan jini zai sama duk fitina saboda kana tunowa wani yayi gaba to sai ka ji bakin ciki da bacin rai sannan kuma ciwo ne ga shi wanda ake yi wa malam idan kana da wata ni'ima a tattare da kai ana maka hasada yana da tasiri in ana maka hasada akan wani abin da Allah ya maka to zai yanayi ma tasiri sai mutum ya ta samun matsala akan al'amuran shi in kasuwanci yake idan ana masa hasadan sai kaga da kaddarar ubangiji fa da kaddarar Allah sai kaga kasuwanci yana samun matsala idan ilimi ne da shi ana yi masa in ba kyakkyawan addu'a yake mai karfi ba to in ana masa hasada kuma hasadan sai ta mai tasiri idan mulki ne da shi sai ga ya samu matsala a mulkin in ma wani abu ne yake da shi sai ga ya samu matsala akan abin shi sa masu wanda ake musu hasada har ruqiya ake musu ruqiya kafir kamar mai aljani a zauna a ta sulfa masa karatun qur'ani saboda ana yi masa hasada to shi yasa Allah ya yi hikima ku je ku karanta ƙarƙashin tafsirin faɗinsa maɗaukakin sarki wa min sharri hasidin idza hasada a wannan kurin ku duba gabar da malamai suka yi bayani duk shi littafin tafsirai da kuke gani ku bincika ku gani wa min sharri hasidin idza hasada Allah ka raba mu da sharrin mai hasada idan yin hasada a nan gurin ashe mai hasada din yana da sharri kuma ashe sharrin mai hasada zai iya maka tasiri shi yasa aka ce ka nemi Allah ya tsare ka daga sharrin shi ban sani ko yan uwa suna ganewa to cikin abin da zai kare mutum daga sharrin mahasada shine kulauzai falaki da nasi magani yan tsurku haka ba shi yace gaskiya haka kuma duk wanda yake son zaman lafiya a rayuwarsa ya yawaita karanta falaki da nasi fitinar mutane dai in Allah ya so yadda za su tona za ka ƙetare ko mun faɗin ramin za ka tsallake shi za su jefa za ka kauce za su kulla Allah zai sa a kwanci wa min sharrin nafathati fil uqad shi ma je ka duba me ake nufi da sharrin nafasat masu kulle kulle sihiri tsafi bokanci ai kokarin a kifar da kai yanzu irin yadda zamanin al'amura suka lalace malam haka kurum haka kurum mutum ya gaba ya sanka wallahi sai je kai boka 500 ai maka sihiri wallahi a dora maka 500 ai da ya bayar ma da yawa akwai dan 200 wallahi 200 eh to ba talakawa bane boka ya 200 kuma kaddara ubangiji ba wanda sihiri baya kama shi 200 za a je a bayar a je a kifar da kai dora ma ciwon da ba sani ba sabo ba san shi ba ka ta magani abu ya gagara ka je asibiti an auna an ce normal komi normal an yi general check-up an yi normal an je egypt din an yi normal an tsallaka saudi germany an je an dawo ba komai kurin sihiri aka maka a ga mutum ya ta musu fanfan ciwon kai ba ji ba gani baka san me sababi an duba ba komai ka je ka dage da zikiri da azkaru da karatun qur'ani ka nemi ganyen magarya kai ta nikawa kana wanka da shi Allah raba ka da sharrin mahasada da makiya da masu sharri yanzu mata su yi wa 'yan uwansu mata sihiri maza su yi wa 'yan uwansu maza sihiri yanzu har ɗalibai a jami'a sihiri yake idan wani yana ja yana kawo aa yana kawo kaza kaza alabul wani ya kawo alabul tu ya kawo wasu kuma suna ga ya tsaya musu a gaba wallahi sai mai sihiri ni da kaina nan shayi waya yara sihiri masu irin wannan rukiya nake nufi wanda aka musu sihiri ta dalilin jami'a wallahi yaro yana ja yana tafiya kudin sai a kifar da shi wallahi wani a waje ma yake yana karatun yana tafiya abun yana ja akwai yan uwansa waɗanda suna ganin dan me yasa zai wuce su suka yi mai sihiri kawai a lalata ka a hana ka sakat to shi yasa mutum ya kama addini kuma tunda an yi wa manzon Allah ya kama shi ba karka ce kai bai kama ka ba annabi ma an yi masa ya kama shi ku je ku karanta tafsirin qul a'udhu birabbil falaq da nasi ku sha labari akwai abubuwa da yawa magance matsalolin da muke ciki a yanzu a irin wannan zamani to Allah Allah mutane su kulla alaka da Allah haga azkar nan da ake zikirin safa da yamman nan wallahi ko a daddafe ne karin kai ko a mota kake tafiya kar ka samu kai ko a kan keke ne ko kana tafiya ne kai zikirin ka na safe in bayan asar tai kai ko tun bayan azar ma kai kayan ka wanda ake in za a kwanta bacci ka daina bari kana kwanciya bacci kamar doya ba lissafi an jefar da kai haka ka yi addu'a kafin ka kwanta in ka farka kai addu'a saboda maganin matsiyata Allah kuwa ko ɗakin ka zaka fita da safe zaka fita harkoki ka roki Allah Allah ya tsare ka in zaka fita aiki ne kai addu'a in zaka fita kasuwa kai addu'a amma mutane suna tafiya ba sa addu'a ba sai da addu'a ba yanzu sai wai wani ya je wani abu wallahi wani sihirin malam a hanyar da kake wuce za a shimfiɗa maka shi kana tsallaka shi kenan kuma zai kama ka kasan da mai aka yi manzo Allah sihiri da gashin kanshi fa kum da yake taje kai kum aka tsaye wannan sauran gashin in mutum yana da kum yana taji kai ba ana samun gashi ba to irin wannan fa aka diba aka manzo Allah sihiri da shi to yanzu suna yin sihiri da wannan za a yi sihiri da da rigarka yanzu har gurin masu wanki ake bi alhaji yana kai rigar sa wanki gurin wani sai a bari sai an kai an shanya rigar sai a je a samu wani bangare a rigarka sai a yanka yanzu har almajirai ake tura su je su sa mutane layu da guru a gidajen su na sihiri ko a je a zuba maka wani rubutu a cikin ruwan gidanka a bohol ko rizabuwa din nan da ake sawa na falo ai na garejin mota ko na ba ana zuba fitina a ciki ba ɗaya ba ba biyu ba ana yi kwanan nan wata mata ban san daga ina take ba ta zo gida ta same ni an yi musu wani sihiri asali wata yar uwarta ce aka yi mata sihirin daga wani gari ne can abin ya zama musu bala'i suka rasa yadda za su yi bokaye suna ta cin kuɗin su shi ne Allah ya sa suka faɗa hannun wani dan uwa suna ba shawara cewa in suna so su samu waraka sihirin nan su neme shi ta hanyar ta hanyar ta hanyar sunna wallahi malam ganin ido da da gani malam kwalba ce matan nan ta kawo ta kwalban nan ga ta a daure a rufe amma ga kwai a ciki a yanzu hakan nan ina tana gida kwanan nan nema wata ya ta yarinya ta shiga wani guri ta fasa kwalbar abin mamaki malam saboda bala'in sihiri kwai fa kamar yanzu irin kwalbar coca cola din nan ko kwalbar abin nan pepsi ko na abu to a cikinta sai kaga kwai ina kwan nan da ake sayarwa na kanti kwan kajin turawa wallahi sai ga kwai a ciki kai abin ya buga mu hankali na ce kai na duba na duba na duba na duba kwalban nan na ce to ya aka yi haka saboda bala'in sihiri na farke kwalban na bude ta na bude kwan cikin me yake ciki rubutu ne aka yi irin rubutun nan a jikin takarda aka rubuta sunan matar da za aka yi wa sihirin da surkulle fa da kaza da kaza irin rubutun shaɗin nan da laya aka naɗe aka ɗaure aka ɗaure da sauransu yaya aka yi aka yi suka tukwaikwai wannan suka sashi a cikin kwalban nan Allahu alam ina zuwa ina fatan kuna fahimta to suna da damfara akwai wani yaro ban sani ba ko yana nan ko baya nan ya daɗe Allah ya fahimtar da shi shi ya yi bokancin yana yin bokancin ya ce malam kawai masifar tsafi ne kuma da ɓadda sau ya ce ni ɗin da kake gani zan iya ɗaga maka kwai haka ina haka ɗin nan ina yin sama da shi ina yin ƙasa da shi kwai ya ita mun bayanai yadda suke yin abin to amma ba buƙatar a faɗa saboda wani ba kyau in ya ji sai ya je ya yi kwarai to shi ma wannan ɗin malam ka san me suka yi ashe kwalbar suka samu suka farke ta ta ƙasa kaji ko suka farke ta ta ƙasa to wato shi kansa farkewan ya kamata ya ɗauki hankalinka don ya za a fasa kwalba ba ta tsatsage ba ita kuma ban sani ba ko watakila wani abu aka sa aka yanka ta aka cire aka sa kwan shi kwan shi ma fashe shi suka yi haka sai suka sa shi sai suka jona sai suka manne shi amma manne shi da suka yi malam ba za ka gane cewa a fashe yake ba kuma aka haɗe falbar ka duba iya dubawarka ba za ka iya ganewa ba to amma da ke shaidan ya yarda da abin kaji ko yana taimaka musu din kuma ba lalle bane ka iya fahimta ka gane din tunda wani ya zo yana kukan abu kaza ya dame shi abu kaza ya dame shi da bokan yi masa surkulle mai surkulle wallahi sai ta aman gashi kawai gashi oh ya zubar da gashi oh bokan nan aiki yake ce yace zaka yi ne zaka yi ka gama ne zaka yi ka gama ne wanda suka kawo shi suna kallon suna kallon ikon Allah tari gashi haka kaya guda ce to kaga abin da aka sama za su kashe ka wani allurai ta zubarwa me alakar amai da allura kuma wani ba shi da lafiya ne bokan ya zo zai masa abin da zai masa a cikinsa ne kumbura shi ma zo ina jin ko na taɓa gaya muku wani ɗan'uwa ne shi ma aka yi mai sihiri irin wannan jini ya zo yana fitowa ka san me yasa ƙaho ya zo da shi shi bokan kawai sai ya caka a jikin cikin mutum sai ya zuko in ya zuko kawai damu da kwanan sha sai ko sai zuba jini ya zuko ko sai zuba shi ta sun kun saka shi da ai ko sai zuba jini ko wallahi malam sai da ya cika kwanan shan nan tab da jini ya nuna wa iyalan gidan ya ce to kun ga abin da aka fitar wannan aiki ba ai komai ba ma ya ce wannan abin da za mu yi kenan ya musu bil suka tafi a ina ya samo jinin sun dabaru muna faɗin irin wannan ne don ku gane mutane lalacewa su malam ta yi nisa kuma wallahi wannan ko inda za mu yi ta baku labarin bokanci suke tsafi da mutane suke ta yi wallahi tallahi sai mu kwana ana sai mu kwana ana alayi hal mu zamanto mutane kirki na kwarai masu kyautata alaka daga ubangiji wasallallahu mai fadlihi ku roki Allah daga falalarsa inna Allah kana bi kulli shay'in alima lalle Allah mai masani ne wato akan dukan komai da komai domin afuwa ban da lafiya ciwon kai nake mai tsanani wallahi kawai dan dai kana ce ban yi muku karatun nan bane na san kuma za ku ji uslubin karatun ba yadda aka saba ba kawai za mu tsaya a nan ina jin Allah sa albarka cikin abin da muka yi Allah ya ba mu lada radallah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk ala rasulillahi wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan cewa da Allah malamai da gaske ne sallan mai aure ta fi mara aure kuma in jawa ba haka bane ba haka bane mai aure dai yana da falala ta dalilin aurensa amma ba a ce wai wata ibada tasa ta fita abin nan ba sai dai akwai hadisi an ce idan mutum ya aure ya cika rabin addininsa amma ba ce wai sallarsa in ya yi ta fita wanda bai da aure ba wannan ba Allah ce wai da Allah mai gaibu abinda ake nufi da gaibu shine daga gaba ya gaibu gaiban ne abinda ya buya yanzu abin da ke bayan masallacin nan nan muna ganin shi gaibu ne ba mu ganshi abin da ke masallacin mata daga nan ba ma gani gaibu ne da haka abin da ya ɓuya gare ka shine ake ce da shi mai gaibu ma gaba an ka akwai ilimin gaibu da ya shafi ubangiji tabaraka wa ta'ala shi kadai bai sanar da kowa ba to ba wanda ku san shi in ba shi ba قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون yanzu kiyama kaga gaibu ne gobe ma gaibu ne ko ko a cikin kunan akwai wanda ya ce ga ci tabbas abin da za a yi gobe sai dai tsammani kuma hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba kamar yadda Qur'ani ya bayani shi wannan ya ce wai shi kullum yana sha'awar ya rinka yin shafa'i da wutari kafin ya kwanta in ya tashi da daddare zai yi nafila to ya halatta ya ci gaba ya yi din ko kuma ya zai ya daina yin shafa'i da wutarin sai cikin dare ya yi to in dai ka ga kana da dama ka tashi cikin dare to gwanda ka bar shafa'i da wutarin cikin dare sai ka yi ka mai da shi sallar dare kiyamun laili idan ku kana ga akwai yiwuwar wataƙila ba za ka tashi ba za ka makara to kai shafa'i da wutarinka in Allah ya baka dama ka samu tashi sai ka ƙara sallolinka magana da ake cewa wai in mutum ya riga shafa'i da wutari wai ba zai ƙara wata sallah ba ba haka bane kun fahimci wannan ya tabbata a hadisin ingantacce manzo Allah bayan ya yi wutari yana yin kuma wata sallah ta nafila da ka ya halatta dan mutum ya yi shafa'i da wuturi kuma ya ƙara salloli kawai cewa dai ake shi wuturi shine marfin sallar dare ma'ana daga shi shi kenan an gama to amma in bukata ta sa za kara za ka yi karawa kun fahimci wannan da ka in anan shawara anan in dai kaga za ka iya tashi cikin dare to ka bari cikin dare ka yi sai ya zama tahajjudi wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda in ku kaga ba za ka iya tashi ba to kai da daddaren ka dan sayyidina abubakar ma haka yake yi an samu riwaya wani zubin abubakar in yaga ya zo a gajiye ya ga in ya kwanta bacci zai masa nauyi to sai ya kiyamun lailinsa tun bayan isha'i yana idar da isha'i kafin ya kwanta ya gama sallolin sai ya kwanta saboda yana gudun bai zai tashi ba sai na abubakar yana haka wai ya ce wai in yi alala tana yawan karyawa wai ya za a yi to ban san me yake karya maka alala ba tusa kake yi ko fitsari kake ko yaya ka yi ƙoƙari kar ta karya ɗin amma akwai wata shi ɗin yake karya maka ita in ka biye shi kuma za ka zo kana bautar sa maimakon ka bautar Allah yanzu akwai wanda da ya yi alwala kurin kana miƙewa sai ka ji alamar jiƙa a gabanka sai ka ji uwa kamar fitsari ya jiko kuma da za ka ɗan kewaya ka samu wani guri ka je ka buɗe sai gaba komai to shedan ne yake maka wasa da hankali da kaji wannan in dai fitar fitsari ne na normal za ka iya ganewa kuma kawai mutum yana tafiya sai fitsari ya fita masa ai sai da in bai da lafiya da haka in ka ji wannan sai ka kare ta galiban shedan yana kawo ko haka kawai kana kayi alwalarka kana mikiya sai ka ji sai ka ji dubaraka kamar an dan fisge ta malamai fikihu suna faɗa ya tabbata cewa akwai shedanin da yake zuwa samu wani gashi a dubaran mutum gashi sai dan fisge gashin haka sai dubarar ta dan motsa kadan sai ka ji kamar kafar da iska ne amma tusa ta fi sabilillah ai sananniya ce ko ba ka bane shi sa manzo Allah ba da ka'ida ce ɗayan ku idan yana sallah sai ya ji kamar ya yi tusa kai ya fita sai dai in ya ji ƙara ko ya ji wari waɗannan su ne shaidu guda biyu da annabi ya ba ƙara ko wari ƙara ko wari ka ji ƙara ɓut ta fita wannan kaga babu wani matsala ko kuma ka yi sujjada ka ji abin ba dama to kaga ya tabbata wannan su ne abin da annabi ya faɗa amma in ba wannan ba wai ka ji wani ɗan motsi kamar ka abin nan ka ci gaba da sallar ka kun banci wannan wai wannan yana cewa bayan kowace sallah raka'a nawa mutum ya kamata ya yi ta nafila ka koma hadisi gashi nan da manzon Allah ya ce duk wanda ya kiyaye raka'o'i goma sha biyu a yini da dare Allah zai gina masa gidan aljanna rawati raka'a biyu kafin asuba raka'a hudu kafin azhar nawa kenan biyu bayan azhar nau kenan biyu bayan magariba biyu bayan isha'i to waɗannan annabi ce duk wanda ya lazimce su yana yi za a gina mai bene a gidan aljanna to su ne abinda ya zo ake ce da su rawatib na biyu kafin la'asar ba sa cikin rawatib amma ya halatta a yi nafila kafin la'asar ba in ka zo masallaci kafin limai abin ana yi amma cikin jerin gwanin wanda annabi ya lissafo din ba sa ciki sai dai su ma suna da falalar su kuma daban kamar yadda hadisai sun zo akan haka ya halatta mutum ya addu'a ta hiyarsa ta karshe a sallar farilla da hausa ya halatta mana in bai iya larabci ba amma malamai suna faɗa ya yi ƙoƙari ya koyi larabcin amma wanda bai iya ba sai da hausa sai da hausa wasu suna tsanantawa malaman cewa lalle sai dai a yi da larabci don a zaburar da mutane su koyi larabcin kuma yana da kyau tunda mutane yanzu suna da himma sun iya turanci yayi amma larabcin ya gagara wannan ya cewa ya ji wani malami yana cewa akwai wanda aure wajibi ne a kansa akwai wanda aure sunna ne a kansa akwai kuma wanda aure haramun ne a kansa to da Allah malam nan su amin karin bayani to ya kabaro malamin da ya bayanin baka tambaye shi ba kun ga matsalar ku kenan tunda ka ji yayi bayani ba ka tsaya ka tambaye shi ba sai dai watakila ko a kaset ka ji ko sai mai mai uzuri to malamai fikihu suna bayani akan wannan amma zance mafi inganci guda ɗaya don hutawa saɓani mai hukuncin aure wajibi ne aure ga wanda yake da iko saboda hadisin imamu tirmidhi ya ma'ashar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj in dai da hali in dai da iko kuma da lafiya to aure dole ne to amma akwai malaman da suka ce ba dole bane wannan kuma daman duk matsala ta fiqh ana samun sabani ko to waye aure yake dole a bisa tafsilin malamin fiqh kenan wannan wane ne aure dole a kansa wanda ya cika sharuɗan lafiyarsa kalau ci da shayarwa iya da sadaki da wurin zama da komai wannan aure wajibi ne waye aure yake sunna a kansa wanda aure yake sunna a kansa shine a bisa ra'ayin wancan malaman duka auren ma gaba ɗaya sunna ne saboda wai annabi ya ce annikahu sunnati famar raghiba an sunnati falaysa minni kama ce famar raghiba an sunnati kuma yace falaysa minni kaga awal hadisi ma kad yakunu hujjatan alaihim kenan suka ce auren sunna ne wasu sun ce auren gaba ɗayansa sunna ne da haka aure sunna ne to waye aure haramun ne yake akan shi wanda aure yake haramun ne wanda ba shi da lafiya yana da cuta a tattare da shi kuma in yi auren zai cutar da matar to wannan haramun ne ya auren sai ya haƙura ya magani in ya samu waraka shikenan dan in ka ce je zai cutar kamar yadda mai ciwon kanjamau ya san ba shi da lafiya haramun ne ya je ya aure mai lafiya cutar da ita amma ya halatta ya aure yar uwarsa mai kanjamau din amma yanzu abin da ake mutane kawai mutum yana da wannan ciwon sai je aure mai wannan mai wanda ba ta da shi kullum ya dura mata masifa kuma yana faruwa da yawa kuma abu ne da ana ɗiban sa gashi nan dai gashi nan ya zama kusan ma yanzu wannan Allah ya tsare mu dai Allah kiyaye mu ya zama ruwan dare galibin mutane suna da shi kuma yanzu mutane ma sun daina ma tsoron ciwon kanjamai din saboda an samu magani na relief zaka ci shan kwayoyi zaka yi kan survive in kana shan magungunan kana bin ka'idojin ma za a gama kamar baka da shi da ka sai mutane suka dauki abin ba komai bane ba in ma haihuwa kai ma sai a daina shayar da yaron nonon in ba a shayar da shi ba zai kamu ba ko yar ba za ta kamu ba da sauransu wanda ya san yana da wannan ciwon bai halatta ya je aure mai lafiya ya sa mata wannan bala'in ba to shi yasa anan duk wanda ya ga zai auren da ya sa ga mutum ya ga biribiri ne bai yadda da shi bai je ya mai test ba laifi bane ba sabawa Allah ya yi ba in ka ga baka amintu da shi ba ka je a yi masa test amintaccen wuri da ka yadda kai ma kuma in ka aure za ka aure yarinya ba zaura ce ko budurwa ne in hankalinka bai kwanta ba in kana da shakku in kaji fa ba cewa maka wata doka ce ta shari'a ba ba yawa wanda ya ga bayi da kwanciyar hankali da amma yuribuka ila ma la yuribuka ka je a yi mata ku samu nutsuwa wata mata ta zo hankalinta a tashi ranta ya ɓaci kaza kaza ma zo muna abin nan wani ya zo zai aure ni an zo an ce sai an je an yi kaza na ce to saboda ba za ka iya yanke hukunci guda ɗaya ba kai malami mai da'awa ka ce kaza ne saboda al'amura sun lalace gaskiya ka zo ka ce mata bai halatta ba a je ba za karki yadda a yi kaza kaza kaza da sauransu kuma wataƙila akwai matsala na ce ke yanzu inda ke ne kike tuhuman su kika ce za ki yi in ga in aka hana ki ba laifi ba ne in aka hana ki za ki je ba daɗi da ka ki masa haƙuri a je a yi ɗin bakin san baki da shi ba ku je ba matsala ba ne ku je asibitin a yi muku ke ma ki ce sai an masa sai ku tafi da result ɗin ku yi masa illajiman sai ku liƙa a ɗakin ku kuna gani hankalin ku ya kwanta ko? na'am kamar ya suna nafila ha? eh ana yi ƙwarai kuwa ana yi ya zo a cikin muwatta mawa malik ya faɗa ana yi kuma ya zo a cikin hadisi ana yi amma ce a gida a gida ake a gida wannan baya cikin rawatib fa amma daman nafilan da na faɗa ba su ne nafilfili kaɗai wanda ake ba amma ina magana ne akan wanda annabi ya ce Allah zai gina ma gida a aljanna da haka nafilfili na bayan juma'a nan ya halatta ana yi eh na'am na'am sarkin lada ne na na sabuwar gandu ina jin ka bayan sallar asar za a yi nafila eh a'a ka gane ansar? na ce ka gane ansar? eh a a ka gane? ba ka gane ba dattijo ne ka yi ka fara abin nan eh ya halatta ya halatta idan ka shigo masallaci kafin ka zauna ya halatta dan annabi ya ce idza dakala ahadukum almasjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn in ɗayan ku ya shiga masallaci kai ya zauna sai ya raka biyu bayan la'asar ne bayan azhar ne bayan kaza ne kowane lokaci ne hadisin bai iyakance lokaci ba ɗaya kenan a'a akwai hadisin da annabi ya hana yin sallar nafila bayan asubahi ya hana kuma bayan la'asar da haka wace nafila ce hana kurun mutum ya kirkiri nafila saboda neman lada da kirinki ya ce shi zai ta nafila bayan la'asar ko bayan asubahi a'a to amma kamar ramuwa ana iya yi yanzu kaga bayan asubahi ana yi wani a hadisin imam bukhari wata ran annabi ya idar da sallar asubahi sai ga wani ya tashi yana ya kawo raka'a biyu kuma yana yi sai annabi ce a asubahin ne kame da ita raka'a hudu kuma sai shi ya rasulullahi raka'atan alfajr na ne ban yi ba raka'atan alfajr ne ban samu damar yi bai shine in tashi ina ramawa annabi ya tabbatar da shi anan malamai suka ce ya halatta in mutum ya makara bai yi raka'atan alfajr a gida ba ya zo masallaci taranta da sallah to ba kamar yadda malikiya suka faɗa wai ya fita wajen masallaci ya yi maza maza yi da wuri ya wuri ya samu ya zo abin nan ba a'a ai in an tada sallar farilla wato abin da zaka samu a farilla wato ya ninninka abin da zaka samu a nafila ka haƙura da nafilan nan saboda idza uqimatis sala fala salata illa al-maktuba in an tsaye da sallah ba a yin sallah sai ta farilla to ka zo ka bi in ka tashi sai ka rama wannan kaga ya halatar ramuwa ne sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce shi ma ɗaya daga cikin matansa ko ummu salama ko wance ce ta ga annabi yana yin sallah raka'a ya tashi yana yin sallah bayan la'asar sai ta ce ah ya manzo Allah ka ce kar a yi bayan la'asar kuma mun ga kana yi sai ce eh raka'o'ina ne da na saba ina yi na bayan azahar na filfilina na bayan azahar na yi baki suka shagaltar da ni ban samu dama na yi su ba kuma har la'asar ta yi shine yanzu na kira masu bayan la'asar ka fahimta to kaga wannan ya nuna ashe in kana da sallar ramuwa ko ta nafila ko ta farla bayan la'asar din zaka iya yi ko da yake malam albani yana da wani ra'ayi daban akan wannan ya kawo wasu hadisai cikin maganganunsa cewa ya halatta ma aina fila din bayan la'asar din amma yanzu dai ba zan gaya muku wannan fatawar ba don saboda yan gaba dai gaba dai wanda zai je je kabbara a masallacin unguwar sai ta ya jawo fitina da sauransu yanzu dai a rike wannan din tukunna ko in karatu ya zo wata rana gaba sai sai mu fede ta ko insha Allah ta'ala a dai mun afuwa da Allah zan dakata nan abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada na kuskure Allah ya mana afuwa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh